أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي قوم قوتا بير هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 4 ga watan 12 miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2022 a satin da ya gabata mun tsaya wato a aya ta tara zuwa aya ta goma a cikin suratu at-tauba a shafi na 188 a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون نعم كافي مي بيان wannan aya akwai wadansu bayanai da ya kamata in gabatas saboda alakar wannan aya da ayoyin da suka gabata kun san akwai abin da ake kira ar-rabt idan za a yi darasi ko a aji ko ma ba a aji bane ana son a yi rabt in akwai alaƙa tsakanin darasin da ya gabata da darasin da ake yanzu sai a yi tahiyatul azhan a yi bayanai yadda mutane za su gane daga ina aka taso ga inda aka tsaya ga inda za a tashi yana daga cikin kurakuran masu karantarwa kawai sai ka zo ka shiga darasi yana da alaƙa da wancan ba tare da kayi wani bayani ba sai ya zama to kamar akwai infisal wato akwai wato kamar za a iya cewa rarrabuwa ko kuma akwai yankewa tsakanin wancan darasi da wancan darasi to kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inda ce kaifa yakunu lil mushrikeena ahdun inda Allah wa inda rasulih illa alladhina ahadtum inda al masjid al haram sai ce fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum anan namanta akwai wani bayani mai muhimmanci inda an ka ce fa mastaqamu lakum malaman nahwu suke cewa wagama da an ka ce fa mastaqamu masdariya zarfiyya mace wadda sunanta masdariya ana iya hada abin da ta zo da shi a maida shi masdar zarfiya wadda take nuna zarfu zamani kenan wuri sai suka ce fi mahallin nasbi kenan muddat istiqamatihim an gane ko kenan muddat istiqamatihim shine asalin shi mudda ta istiqama matukan lokacin da suna tsaye akan alkawali fastaqimu lahu wadansu kuma suka ce wannan ma shartiyya ce in an ka ce shartiyya suka ce yadda za a tawilin ta ko za a kaddara ma'anarta ayyu zamanin istiqamu lakum fastaqimu lahu a kowane lokaci a tsawon lokacin da za su rike muku alkawali to ku rike musu alkawali amma bai halatta ba kuma bai dace ba wagama ta zannafiya da a cewa mastaqamu lakum bu su tsayu gare ku ba don dama an yi alkawali kenan ko sun tsayu shi yasa rashin sanin nau'i nau'i na harafi da suna kaga ma akwai masdariya ma akwai mausuliya ma akwai nafiya ma akwai shartiyya in baka bambanta ba shin anan wacce ce ake magana akan ta yana daga cikin abin da ke afka dalibai cikin matsaloli daban-daban Allah ya muna mai kyau to wannan abu na farko kenan sai ayar da Allah subhanahu wataala ce ishtaru bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabili sun sayar da ayoyin Allah da dan abu dan kadan wanda muka ce Sheikh Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir yake cewa ba a taba samu cikin Al-Qur'ani ba inda an ka siffanta wato wannan al'umma ko kuma wato abin nan wannan al'umma dai ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da wani abu ko su mushrikan ma da ba su yi imani ba da sun sayar da ayoyin Allah da wani abu kaɗan in ba cikin wannan aya ba duk abin da yazo zai zo ne akan wa akan ahlul kitabi ina fata an fahimce ni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ko ba ka Allah ya ce musu ba kuma ya ce kada su yi amma sun aikata wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun bal ma ba su ba hatta da ƴaƴansu ko waɗanda suka maye bayansu sun yi irin wannan aiki Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون to amma me yasa su wannan ayar ta zo akan su cewa sun sayar da ayoyin Allah da wani dan abu dan kadan malamai sun yi bayani suke cewa wato abin da yasa aka sifanta su da wannan saboda lokacin fathu makka musulunci ya riga yayi karfi duk wanda kaga ya tsaya akan shirka to ya tsaya ne akan waɗansu manafi' inji Sheikh Ibn Ashur manafi' yajtanuha wato wani amfani da suke samu bayan gaskiya ta bayyana an fafata an yi yaƙi an kuma kafa hujjoji musulunci ya riga ya bayyana gaskiya ne to duk wanda ya tsaya akan son rashi kenan ya sayar da ayoyin Allah da wani dan abu muka ce kuma ba don sun taba zama musulmi ba a'a dama asalin dan adam musulmi ne kamar yadda muka kawo a wancan sati ko cewa alƙawalin da aka ɗauko ga Allah tun daga alimin zar sannan kuma da mutum ko sun ce dalilan da Allah kafa a duniya wa mun ce akwai asa da suka mun ce akwai wato tambaya ta alimin zar tun da Qur'ani ya zo ya kawo wannan ayoyi kuma malamai sun ingantar da asarkin su duk da sun ce a'a mutane ba su tunawa da wannan alƙawari amma dai tabbas akwai shi kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra kuma an rike alkawali an ce idan kun zo wa za ku bauta ma kuka ce Allah ya turo manzo ya tunatar da ku da alkawalin nan ya bayyana gare ku hakikatan tabbas wannan shine manzo kuma dalilan gaskiya ne to kaga idan baka yi imani ba wancan imanin ishtarau bi ayatin lahi thamanan qalila ban sani ko mun fahimta ba wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون to sai zaman to kenan al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam ita ba a sifanta ta da ishtaro bi ayatin lahi thamanan qalila ba amma ahlul kitabi zaka ga Allah subhanahu wataala yana sifanta su da wannan mun fahimci wannan da kyau ko sai zaman to tsoratar da mu ne ake domin in ma an ce mu ba a sifanta mu da wannan ba to ai sun aikata mummuna aiki su ahlul kitab kuma Allah ya kama su kenan duk inda an kai zancen ahalin kitabi ba wai ta keɓanta gare su bane su kaɗai a'a mu ba ta shafe mu domin wanda ya sayar da ayoyin Allah da ɗan abu na duniya misali a taura to ai bai kai laifin ba wanda ya sayar da ayoyin Allah alƙur'ani da wani abu domin a taura ba ta kai alƙur'ani daraja ba sannan shi alƙur'ani shine na ƙarshe kenan mutumin da zai masa mummunan tawili tunda Allah ya tsare lafuzan alƙur'ani da za a iya taɓa su ba ya tsare kalmominsa ba za a iya taɓa su ba amma wajen fassara ana iya aikwana kuma Allah ya ajiye waɗansu bayan Allah malamai daga waɗanda ba za su yarda ba a canza ayoyin Allah da haka dai a takaice tsoratarwa ne in an ce ahlul kitabi sun yi kun ga kuma su ya sama wannan sifar ta ci gaba cikin Qur'ani ana faɗa su da shi saboda akwai alamun ba za su bari ba akwai alamun ba za su daina ba ina fata ana fahimta ta yanzu kun ga har ya kai kun san turai 'yan siyasa na turai da kamfunan turai masu samun kuɗaɗe suna waɗansu suna goyon bayan luwaɗi ko ba haka nan bane to yanzu mazhaba manya na kristanci guda uku ne akwai protestant akwai catholic akwai cock to su yan protestant yan kawo canji ne ko da luwaɗi ya zo da ba su musu da sun bi amma yan katolika su suka riƙe amma a ƙarshe yau gashi sun halatta sun ce ya halatta namiji ya aure namiji mace ta aure mace har suna kiran su les enfants du dieu the children of god kaga ishtarau bi ayatin lahi thamanan qalila ta tabbata gare su ina fata ana fahimta ta to don haka malaman musulunci kuma su yi hattara dole ƙur'ani da hadisi su ne gaban siyasa domin su za su faɗin yadda za a jagoranci kuma su ne gaban kuɗi ba kuɗi ba da 'yan siyasa su ne gaban malamai da an ce haka za a tafiya karkace za a tafiya irin yadda siyasa ta turai da kamfunan turai da masu kuɗin turai suke juya addini yadda suke so to a musulunci allah bai da wannan ba da malami kuma ya kama wannan hanya to ya halaka ina fata an fahimci da allah kai mu da tsari da haka dai an kira su da children of god kuma gashi nan al'amari ya ɓaci sai Allah subhanahu wataala ce ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalila fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle yayi muni abin da suke aikatawa waɗansu malamai suka ce wagga sa'a asalinta sa'ani yasu'u mutasarrifa a sunanta wadda tana canzawa ita ko tana tasrifi kuma tana buƙatar maf'ulun bihi ai innahum sa'ahum ma kanu ya'maluna sai an ka shafe hum ya bakanta musu rai abinda suke aikatawa waɗansu malamai suka ce a'a wato wagga eh, sa'a irin waccan ce wadda take wato ba mutasarrifa ba ma'ana wadda tana nan daskararra ce in zan fassara da Hausa wadda ba ta tasrifi kuma ba ta buƙatar maf'ulun bihi sai ya zamanto ta koma kamar bi'isa in an ce sa'a nan kamar sawu'a ne ya yi muni tunda sa'a ya su'u ake cewa sai da manto sa'a ma kanu ya'malun ya yi muni abinda suke aikatawa nan ma kanu ya'malun ƙa'ida ce ta tafsiri na faɗa a wancan sati sa'a yana nuna ma kanu ya'maluna ismul mausul ne allazi kanu ya'malunahu kaga an shahi al'aid sannan kuma ijmal a ƙarshen shi abinda suke aikatawa ya yi muni to idan ka ɗauka abinda suke aikatawa da yake mummuna ai yana da yawa shirka suna aikata shirka ko ba su aikatawa shirka aikin su ce ko ba haka nan bane a aiki ne mummuna sannan kuma suna warware alkawari tsakanin su suna kisan juna ba tare da wani dalili ba ko ba haka nan bane suna kaza suna kaza to kaga nan ijmal ne zaka iya fitar da fiye da aya nawa karkashin wannan ijmali shi yasa idan ka san ka'ida ta al-ijmal wa tafsir zaka iya tafsirin alqur'ani da alqur'ani da ayoyi masu yawa ina fata an fahimci ni sa'a ma kanu ya'malu yayi muni abin da suke aikatawa mine da suke aikatawa suna aikata abubuwa da dama kaga suna warware alƙawari ko ba haka nan bane tunda sun warware alƙawari kaga Allah ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin kaga aiki nasu yayi muni daga cikin abin da suke aikatawa akwai shirka sun yi shirka da Allah subhanahu wata'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu daga cikin abin da suke aikatawa suna auren iyayensu wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila suna yin zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila gashi nan dai sai ka dauko ayoyi daban-daban kaga ma kanu ya'maluna ina fata an fahimta to wannan shi dai ne sai Allah subhanahu wata'ala eh wancan sati mun faɗi wani karin magana da English da suke cewa da bad news travel fast ne ba quick ba da quick da fast da English duk suna bada ma'ana guda amma a yadda yake rubuce shine da bad news travel fast munanan labarai suna yaduwa da gaugawa saboda mutane suna son su ji sharri ko da ba gaskiya bane su gaskata shi idan mutum aka wato duniya kenan gidajen manya irin manyan 'yan siyasa irin sarakai irin manyan masu kuɗi irin manyan malamai za ku iske munafukai suna jin daɗin zuwa wannan wuri su kai labari shi kuma wani lokaci sai ka iske kamar malami tun da malami za ka iske akwai adawa tsakaninsa da malami ko ba haka nan bane shi yasa malaman hadisi suke cewa ma idan wani malamin hadisi ya rayu tare da wani malamin hadisi kuma dukkan su gaggane a wannan lokaci to in wani ya soke wani ba za a karɓa ba kalamul aqran yutuwa wala yurwa mato tsaran juna cikin ilimin hadisi in dai zamani guda suka rayu to in suka soki juna da magana yutuwa nade ta ake yi yau na ƙuri sama a katsan yi sijilin likutub wala yurwa ba a ruwaito ta domin yana da wahala mutum ya tsira daga ni daga hasada in dai an ce ana kusa da juna ko ana zamani guda ko ana ƙasa guda ko ana yanki guda akwai wuya to sai da mutum ga malamin yana jin daɗi a ce mai malam wanda ai musiba kaza ta same shi ko da ya san ƙarya ne sai shi ya ce mai to ya kamata kai farin ciki ga ji daɗi sai ba da kyauta haka yan siyasa suke ko ƙarya aka gaya musu cewa waɗan siyasa kaza ya samu musiba kaza ko sun san ba haka bane sai sun ji daɗi tunanin suka kenan in an gaya musu ƙarya wata rana ma za a zo a gaya musu gaskiya haka masu kuɗi suke haka sarakai suke illa man rahimallah Allah kai mu tsari ina fata an fahimta to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun sai Allah ce la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun mai jalalin da aya haka kawo ta bai kawo wani karin bayani ba ko wani tafsiri saboda na san ayat ta gabata amma idan muka duba cikin at-tahrir wat tanwir alaka tsakanin aya da aya kullum ina gaya muku wannan tafsirin muhimmancinsa sanin balaga ta alkur'ani sannan sanin alaƙa tsakanin aya da aya da jumla da jumla abu ne mai muhimmanci kan tsarin alkur'ani domin a wannan lokaci da muke rayuwa makiya addinin musulunci suna son su rinka suka zuwa ga tsarin alkur'ani su ce ana magana kan kaza sai aka tashi aka je kan kaza to in baka san alaka tsakanin aya da aya ba da jumla da jumla kaga sai a tafi da kai amma wanda ya kula da wannan kaga sai ka iske ka samu abin cikin sauki mun fahimci wanda ke ko to sai yadda Allah ce la yarqubuna sai malam ya ce wagga jumla ta la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma jumla kuma farko jumla ce ta farko kuma farkon aya kan wani bai ji na ce aya ba yace a'a mallam ba jumla bace aya ce a'a farkon jumla da take farkon aya mun ga mun fahimta ko sai Allah ce to la yarqubuna malam ya ce yajuzu an takuna hadhihi aljumla badal ihtimal min jumlati innahum sa'a ma kanu ya'malun wagga jumla ta layar ƙubuna fi mu'minin illan wala dimma in ka ga dama ka ɗauke ta badalul ishtimal in an ka ce badalul ishtimal shine madadi na ya ƙumshi wani abu ma'ana akwai badalul kulli min kulli in an ka ce maka wani dan wani to ai kai dai ne dan wani din nan ba canza ka akai ba to in an ka ce badalul ishtimali ya ƙumshi wata ma'ana wadda wancan ya ƙumsa ba duka ba ina fatan kuna fahimta ta akwai badalul mughayara akwai badalu wato alba'd min al-kull to nan da anka ce innahum sa'a ma kanu ya'malun sai malam yace to shi wannan layar kubuna badalul ijtimali ne madadin wancan ne domin ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa mummuna daga cikin shi akwai layar kubuna fi mu'minin illan wala dhanba shine badalul ijtimali ko kuma malin ya ce a'a in ka gana ma kana iya shi istinafun ibtida'i ma'ana kamar magana ce wadda aka fara aka wato kamar an kare wancan shafin an yi istinafi ibtida'i ba bayani ba kun san na ce muku in bayani ne bayanin abin da ya gabata ibtida'i wata magana ce sabuwa aka shiga me yasa aka kawo ta malin ya ce to an kawo ta lil ihtimam bi madmunil jumla an gane ko dan saboda a kula da abin da jumlar ta kunsa sannan ma da ya ce wa kad afadat ma'anan a ammu wa ausa mimma afadahu qawluhu wa in yadhharu alaykum la yaqubu fikum illa wala dhimma kakka sa tsammanin ta akidi ce ta waccan don wagga ta fi fadin ma'ana ina fata an fahimce ni domin can sai an ka ce kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma kaga can cikin wani hali ne an kai magana in sun samu iko akan ku to wagga ayar ta zo ta ce a'a la yarqubu fikum illa wala dhimma ba wai cikin halin alƙawari ba ko akwai alƙawarin ko babu alƙawari duk halin da suka samu mumini ba za su kiyaye shi ba illa wala dhimma kaga ta fi fadin ma'ana mun fahimci wannan la yarqubuna fi mu'minin ba za su kiyaye mu mumini ba illa wala dhimma illa mun kawo ma'anashi daban-daban a cikin littattafai muka ce yana ɗaukan ma'anoni daban-daban wasu sun ka ce illan shine wato aljiwawu makwabtaka ma'ana kiran ba za su kiyaye mu mumini makwabtaka ba waɗansu malamai suka ce illan bi ma'ana alju'ar shine alju'ar asalin shi ju'ar kamar daga murya raf'u saut shi yasa bai da cikin hadisi walahu ju'arun bitalbiya kamar da cikin hadisi na sahih muslim sannan kuma kenan ba za su kiyaye mutum ɗaukar sauti ba to me alaka ɗaukar sauti kuma da illan sai malamai suka ce a'a shine sun kasance idza tamasahu idan suka shafi juna suka yi irin gogayyar da ake yi hakan ga wata halafu suka ɗauki alkawalin ƙawanceceniya ja'aru bi zalika sai su ɗaga murya don kowa ya jiya to kenan yanzu kamar an sanya ma alkawali suna da abin da yake alamarsa domin a ƙarshensa za a ɗaga murya to sai an kace mishi illan kaga in baka san wannan ba ka shiga cikin matsala alju'a ɗaga murya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه taj'arun waɗansu daga cikin malamai suka ce illan shine Allahu kenan ba za su kiyaye muku ba illan ai wato game da al'amari na Allah subhanahu wata'ala an gane ko har suna kafa hujja da cewa yana da cikin sunayen Allah duk da kyau sun ce hadisi na amma abinda ba a danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ko kuma bai da hukunci na ɗaukakawa domin in sahabi ya kawo abin da ra'ayi bai iya shiga cikin shi to sai ya zama to kenan sai ya zama to shi ba hadisi na lahu hukumun raf ko abinda umarni bai shiga cikin shi ko hali sai daga manzo sallallahu alaihi wasallam umirna bi kaza nuhina an kaza to sai malamai suka ce an yi ruwa daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu athar ne da musailamatul kaza ya bayyana makaryaci ko ba haka nan bane aka ce ga abin da yace ga abin da yace sai sayyidina abubakar yace inna hadhal kalam lam yakhruju min illi wannan bayani bai fito daga illin ba sai suka ce kenan lam yakhruj min Allah subhanahu wataala ƙarya ce an katika to duk da yake wannan irin waɗannan athar suna buƙatar sai ayi tahqiqin su amma waɗansu malamai suka ce to shi a ce wannan suna Allah ne ya aka yi har yanzu ba a taɓa samun wani malami wanda ya ce al-illu yana daga cikin sunayen Allah suka ce to gaskiya wannan magana akwai sai dai abu guda la yarqubuna fi mu'minin amra wato illin ko da ka ce suna Allah sai ka ce ba za su tsare mumini ba al'amarin Allah na kiyaye alƙawari amma dai wannan yayi nisa domin sunayen Allah tauqifiyya ne sai an samu dalili babu kuma wani dalili ka koma cikin wani littafi القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى نا الشيخ ابن عثيمين sannan kuma waɗansu malamai suka ce illan shine al'ahadu kenan la yarqubuna fi mu'minin illan la yarqubuna fi mu'minin ahdan ba za su kiyaye ma mumini ba alƙawari waɗansu daga cikin malamai suka ce al'illu shine alhilfu rantsuwa la yarqubuna fi mu'minin illan ay hilfan ba za su tsare mishi rantsuwa ba ko ko alhilfu ƙawance daga nan an ka samu alhalif kenan ba za su kiyaye mumini ba wato kawancen da aka yi waɗansu ka ce al'illu shi ne al'yamin rantsuwa layar kubu na fi mu'minin yaminan kenan ba za su tsare ba rantsuwa waɗansu ka ce a'a al'illu alƙaraba shi ne ‘yan uwantaka layar kubu na fi mu'minin illan ba za su kiyaye mumini ba illan alƙaraba ai wato alƙawari waɗansu suka ce to asalin wannan kalima daga walƙiya ne domin an ka ce al'alilu ka yi hattara da alhamza ba da ainihin ba al'alil da ainihin marashin lafiya daga illa ne shi ko ga al'alilu da alhamza shi ne albariku walƙiya shi yasa suke cewa allah ya ullu an gane ko ba wancan allah ba da ainihin allah ya ullu ko ya illu kana iya cewa ya ullu ko ya illu da alhamza safa wa lama ma'ana abu ya tsarkaka wa lama a yana walƙiya shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce kalima ta illu ta samo asali ne daga mi daga at-tahdid shine sanya iyaka wasu suka ce a'a ta samo asali daga mi daga allam walqiya sai waɗansu malamai suka ce a'a da walqiyar da kuma sanya iyaka duka wato abubuwa ne da sun ka haɗu a cikin ta shi yasa galibin abin da za a zuwa da shi sai ku iske na dukan wannan kalima shi yasa suke cewa al-allatu da al-hamza al-harbatu allami'a alharba yan guntuwar sanda allami'a wadda take ta walƙiya to yan guntuwar sanda kaga muhaddada ce abu ne wanda bai da girma sannan kuma tana walƙiya to kenan daga nan aka samu al'allatu da alhamza fa shine abin da ake cewa ina fata an fahimce ni to sannan kuma suka ce allal farasu doki yayi gudu shine allal farasu sannan jam'in shi shi al'illu in an ce illan to yayi jam'in shi sun ka ce laraba suna cewa allun shine jam'i na illan asluhu sun ka ce a'alulun hamza biyu ce to tunda sun haɗu ba a iya cewa a'alulun babu daɗi akwai nauyi sai an ka ce alun kamar filsun ana iya cewa wato kuɗi kenan guda jam'in shi sai a ce sai a ce aflusun to a'alulun kenan in kuma za a yi shi jam'i na kasra sai a ce ilalun ilalun an gane ko kamar zibun kura jam'in shi sai a ce mi zi'abun amma waɗansu malamai na tafsiri suke cewa an yi ƙira'a shadda la yarqubuna fi mu'minin allan to kasancewa allankin nan ƙira'a ce shadda in an kama alhamza fatha amma asalin shi masdar ne Allah ya ullu allan idza ahada lokacin da ya alƙawli kenan ba za su kiyaye mu'mini ba alƙawari duk da yake an samu wata ƙira'a ita ma shadda la yarqubuna fi mu'minin ilan ilan suka ce to shi ma ana iya cewa suna Allah ne an gane ko to amma inda yake da matsala wancan cikin mi cikin yare ne na yahudawa ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan isra'dan wato bawa ila allah annabi yaqub kenan ko baka bani kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura to kaga wancan ai wancan ba larabci bane to ya zai a kawo shi anan waɗansu daga cikin malamai suke cewa to hatta da abubuwan da ake cewa an yi saɓani shin ƙur'ani dukkan abin da ke cikin shi larabci ne ko ba larabci ba ne wasu ka ce duka larabci ne don Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya wasu ka ce a'a waɗansu kalimomi to har da waɗanda suka ce ana samun kalimomin da ba larabci ba amma larabawa sun yi magana da su har da su sun yarda cewa sunaye waɗanda ba larabci ba su ba yasa su larabci ibrahima Ismaila, Ishaqa waɗanda sunayen waɗanda can asali ba larabci ba ne, to ba ya cewa su sun koma larabci, sai dai a ce a su sun shigo cikin Alƙur'ani ya faɗe su saboda hikaya ce ta sunaye. Mas'ala ce mai faɗi cikin ulumul Qur'an da kuma yanzu majami'ul lughawiyya manya-manyan majalisun da na duniya masu kula da larabci suna karatun at-ta'rib. Ya za a iya sanya kalma cikin larabci in ana da buƙatar sai an saka ta. Bayani ne mai yawa. almuhimmu sun ka ce ilan da sun ka ce suna ne daga cikin sunayen Allah waɗansu kuma suka ce a'a la yarqubuna fi mu'minin ilan aslin shi duk da yake qira'a ce sada ce daga ala ya'ulu shine wato sasa ya jagoranci abu wasu ka ce a'a ala ya'ulu sara ila akhir al-amr kenan ba za su kiyaye mu mumini ba ilan in mun fassara wannan qira'a shadda siyasata wala mudaratan busu san lallashi ba busu san wani al'amari ba wanda suka ce la yarqubuna fi mu'minin wato ilan kinnan wato ma'alul amri yadda al'amari zai komawa in an yi alƙawari da su ƙarshe abin ba zai kawo mai kyau ba rijiya ce mai gaba dubu ko bakiya ba Allah wanda ya ga da mai kawo jashi a jeho a gani kamar yadda da yawan mutane suke kenan sai zaman to an maida ilankin nan ala ya ulu asalin shi iulan ne to amma sai wawun ta koma ya'un kamar da sun kace waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a asalin la yarqubuna fi mu'minin illan da an kace ilan asalin shi tad'ifi na illan na sai an kace ilan saboda larabawan lokaci in sun kaji nauyin wani abu sai su maida shi wani abu kaga amalla ya bashi ya rubuta shine malaman gado suke cewa shibta ko kuma amla to tun da wancan falyumlil asalin shi lamun biyu na amma wani lokaci sai su mai da shi alif ina fata an fahimci ne falyaktub wal yumlil alladhi alayhi alhaq wa lattaqillaha rabba can ko wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila kaga tumlalu ne sai an ka mai da lamun ta koma alif saboda bi saboda yafi saukin fada wannan ina kawo su ne mas'aloli ne masu muhimmanci ga ɗaliban ilimi ina fatan an fahimta to amma na kawo waɗannan bayanai wani zai iya cewa kai shi bai saba jin irin waɗannan maganganai ba ai faɗa ne kawai ake yi a'a zan baka littattafai na farko ka koma cikin tafsiri na ibnu jarir tabari magana ta farko kenan na biyu ka koma cikin annukatu wal uyun na imam al-mawardi sannan kuma ka koma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun ka hada su gaba daya zaka ji bayanai kai nazari sai kanka ya ci ina fata an fahimta to la yarqubuna fi mu'minin illan ba za su kiyaye mu mumini ba illan waɗancan ma'anoni da muka kawo amma cewa sunan Allah ne shi kaɗai ne za mu fitar don bai tabbata sunan Allah ba almuhimmu dai sai dai a ce ba za su kiyaye mu mumini ba ko makwabtaka ko abin da ya kama da haka wala zimma sannan kuma ba za su kiyaye mu mumini ba zimma shine lamuni damanan lamuni asalin shi daman ne to shi kuma malam bahaushe bai da da sai ce lamuni ina fata an fahimta to ba za su kiyaye mishi domanan ba shi yasa zaka cewa hadha fi zimmati ai fi domani wannan yana cikin wato lamuni na waɗansu kuma suka ce zimma shine al'aman wato ba za su kiyaye mumini ba aminci to kaga da alƙawali da aminci suna kusan juna ina fata an fahimce ni to amma dai tana yiwa an kawo su ko mu ce saboda akwai ɗan bambanci tsakankanin su ta fuskar ma'ana ko kuma matsayin takidi amma in an ka duba tabbas akwai bambanci tsakankanin su domin an ce wancan shine yan uwantaka ko ma mun ce alƙawali ne to ai ta fuskar asalin ma'anarsu ba kalma guda bace zimma kalma ce wadda ta samu asali daga alƙawali an gane ko suka ce me yasa aka sanya mata zimma sun ka ce saboda azzimamu ma yuzammu ar-rajulu an gane ko abinda ake zargin mutum illam yafi bihi in bai cika alƙawali ba ashe daga aka samu azzimam saboda mi an samu ta zimma in ba kai ba za a zarge ka zammahu ya zummuhu ko ba haka nan bane sannan sun kace ana ce mata azzimmatu almazammatu almazimmatu amma waɗansu malaman lokaci suka ce a'a almazimma mazimma in an yi mazalun kasra shine nami na alƙawari daga azzimam amma an kace almazammatu sun kace min azzambi na daga zargi a takaice dai asalin kalmar tana nuna mutum in bai cika alƙawari ba za a yi za a zarge shi kadiba cikin ahkam na ahlul dhimma na ibn al-qayyim kaga hukumce hukumce na tsakanin musulmi da kafirai na alƙawla wanda waɗansu suke nan suna cewa ai babu wani littafi da ya bayanin kan waɗannan abubuwa kafin majalisar ɗinkin duniya ta zo musulmi sun san waɗannan ƙa'idodin an tattauna kansu a ajin hukumce hukumce kai ya ba ka da lokacin da ma za ka tsaya ka karanta abin da magabata sun ka faɗa kuma baka san shi ba Allah ya kyauta wala zimma sannan kuma ba za su kiyaye mishi ba wato abin nan aminci wannan zimma malaman luka suka ce ana mata jam'i akan zimmin sai a ce zimmin jam'i ne na zimma ko ko zimamin wato alƙawulla wa zimamin kuma ana cewa zimam ba wancan mufradi ba a matsayin jam'i zimma dai a taƙaice kenan Allah subhanahu wataala ya ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba za su kiyaye mu mumini ba illan yan uwantaka ko sauran kalmomin da muka kawo wala zimmatan ko alƙawali to wa ulaika waɗannan wa'ula'ika waɗancan to ya an kai kawo su nesa kuma alhali ga sunan kusa suke ina fata ana fahimta ta ai ba a jima da ƙari bayanin su ba ko layar kubu na fi mu'minin illan waladin ba ai ba su jima da wucewa ba sai an ka ce wa'ula'ika ba a ce wa ha'ula'i ba saboda waɗansu malamai suke cewa da abu ya wuce to kana da zaɓi guda biyu in ka ga dama saboda bai jima da wucewa ba sai kai mai ishara zuwa ga na kusa in kuma ka ga dama sai kai mai ishara zuwa ga nesa saboda abin da ya wuce ba zai dawo ba qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun sace mi awanun baina zalika bai ce awanun baina hada ba alhali kuma ta jima da wucewa ba mun fahimta ko to wa ula'ika waɗancan abin da yasa aka yi ishara zuwa gare su ba wai don saboda muna ganin su yanzu ba nan ishara ce ta kwakwalwa inda kamar ana ganin sai a ce ula'ika to yanzu ina suke a'a al-ishara nan tastahdiruha fi dhihn cikin kwakwalwar ka ne zaka hankaltawa don yanzu waɗanda ake cewa ma ƴan ta'addan waɗanda an ka kulla alƙawarin da su babu mutum guda bisa doron ƙasa to wa ula'ika waɗannan humul mu'tadun su ne ƴan ta'adda ya kamata a ce wa ula'ikal mu'tadun su ne ƴan ta'adda an gane kusa an ka kawo hum don an nuna kamar alhassun su kaɗai ne ‘yan ta'adda man ma'ana dai ko da wani ya yi ta'addanci to irin nasu babu irin shi don babu ɗan ta'adda irin mai warware alkawari tsakanin shi da annabin Allah duk wanda ya warware alkawari tsakanin shi da annabin Allah kuma ko annabin Allah fiyayyen halitta fiyayyen halitta Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ai ina ganin ban san wanda ya saura a duniya ba wanda ba zai warware alkawari tsakanin shi da shi ba da haka dan yahudawa sun warware alkawari tsakaninsu da majalisar ɗinkin duniya ko da falastinawa ko da wa ko da wa kakkai mamaki sun kashe annabawa wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq ko ba haka nan bane sun karyatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yi kokarin kisa gare shi ya kulla alkawari da su sun warware kai wanda ya warware alkawari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duniya ka gaya min da wane ne zai alkawari ya cika shi الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون تو كاجي انت ادى ان كنا نيمان انت ادى كما سنيمان انت ادى با انت ادى na ƙarya ba ga waɗanda a haƙiƙa ne waɗanda Allah ce su ne yan ta'adda Allah kai mu sani sai Allah ya ci mi malam
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون
الله سبحانه وتعالى فإن تابوا إذن سك توبا وأقاموا الصلاة سك سعيد صلى وآتوا الزكاة سك بعد زكاة فإخوانكم ما يجلالين يتشي أي فهم إخوانكم أن شافي لي أن شافي واتو مبتدا أن كاو خبر فهم تشيني مبتدا سو إخوانكم أن أوكني fiddini a cikin addini an gane ko wani fassilu Allah ce muna rarrabewa nubayyinul ayati ayoyi liqaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke masu sani Sheikh Ibn Ashur da ya zo karkashin wannan aya domin faɗin munasaba yace to wannan aya tana tafri'i ne akan hukuncin abin da ya gabata na tsanani wanda an kai cewa in sun kame daga adawa to shikenan za a shafe waɗancan abubuwa da aka faɗa na tsanni a kansu domin kun ga sai aka ce innahum sa'a ma kanu ya'maluna la yarqubuna fi mu'minin illan wala ba to kaga wannan ai ya nuna akwai nuna cewa ka a sake yarda da su ko ba haka nan bane to kada a sa tsammanin ba za su yi imani ba sai aka ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din duk da yake Allah ya ce kaifa yakunu lil mushrikina ahdun inda Allah wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum inda al masjid al haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbu al muttaqin kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun ishtaraw bi ayati Allah thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المؤتدون أنا سيتي آية آية waɗanda babu zancen shirya gare su sai Allah ce a'a fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ban sani ko kun yarda abin da malam ya faɗa ba to kun ga irin wannan yana taimaka ma ɗalibin ilimi ya fahimci yadda ake tafiyar da karatu in ka tsaya da littafi guda to tunanin mutum guda ne kake tare da shi ina fata ana fahimta ta kuma dole ka tsaya ka fahimci ka'idodin ilimi don saboda in za ka yi magana ba wai son ɗaya aka ka faɗi magana ba a'a ka faɗi magana ta yi amfani kuma ka kawo dalili amma in dai son ɗaya ka kai kai ta yi to ita yi shi kenan sai an yi shekara talatin kana yi guda na kake tsaye ina fata an fahimce ni to malam dai ya kawo wannan fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun kafin mu je gaba shine cewa da Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata mai har da alqur'ani sai yayi hattara a cikin wannan sura har yanzu akwai irin wannan aya fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata sai an kace mi fa khallu sabilahum wanka ko sai an kace fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata sai an kace mi fa ikhwanukum fid din wajen hadda sai kai hatara to amma wace ka'ida ce zaka yi amfani da ita kun san ka'idodin hadda alqur'ani manya guda uku ne akwai alqawaid alhifdhiyya wasu ka'idodi ne da malamai suke rubutawa sai ka haddace su ka dibi aqidatu atrab alqasaid ta imamu shatibi sannan akwai uslubur ramz ko uslubur ramzi in an ce uslubur ramzi ko uslubur tarmiz shine a ciccirke haruffan da ayoyi suke farawa da su sai a hada masu in an hada maka su to sai ka rike su cak idan ka rike su cak to shikenan ka hardace waɗannan ka'idodin ina ganin ai mun taɓa faɗan wannan a cikin lokacin tafsiri duk da na san waɗansu ba mu taɓa faɗa ba amma za mu faɗa don saboda fa'ida misali kafin in faɗi wannan bari in faɗi wancan akwai uslubul tartibul hija tartibi hurufil hija wato idan ayoyi suka yi kama da juna za a hankalta ma waccan da wani harafi ta fara waccan da wani harafi ta fara idan aka hankalta ma wannan to in an kalli ayar da ta zo ta farko harafinta shi yake gabatar wancan a cikin jerin haruffa na hija'iyya sai a ce hiya ala qa'idati tartibi hurufil hija sai ka riki misali inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato walau karihal kafirun walau karihal mushrikun ya faɗi wannan a cikin suratul tauba ya faɗi wannan a cikin suratul saff an gane ko to kafin ita take gabatar mi ita take gabatar mimun yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim a cikin tauba yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim a cikin suratul saff wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu wallahu mutimmu nurahu ko mutimmu nurihi a cikin suratul saff walau karihal kafiruna huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal mushrikuna a tauba da saff هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أتشن سورة الفتح تو كاغا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ده كافن كافن يفار غباتا ايكو سنمي سنمي تو cikin huruf haruffan larabci sai an ce kafun lamun sannan a ce ni mimun kina ala qa'idat tartibi hurufil hija mun fahimci wannan to amma idan suka juya to sai zama to ala khilafi tartibi hurufil hija misali ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ko ba haka ba sai ce wa anni faddaltukum ala alamin cikin bakara wannan guda biyu ce sai ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun a wuri na biyu sai ce wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsarun to kaga na farko wala yi ƙubalu min ha shafa'a shinun ta gabata wala yi ukhadu min ha adrun ya gabata ainun to dama in ka ce shinun sai ka ce sadun dadun ta'un za'un ainun kenan na farko ala ala hasbi tartibi hurufin hija nabi kuma sai ya ce wala yuqbalu min ha adlun wala tanfa'uha shafa'atun to kaga ga ala khilafi tartibi hurufin hija ba sai kuma fahimci wannan ba to wanga na cikin suratul tauba fa'in tabu wa aqamu salata ko ba haka ba wa atawu zakata sai ce mi fa khallu sabilahum kaga fa'un sai mi kha'un yazo bayanta to shi ko wancan fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata sai ce mi fa ikhwanukum bayan fa'un yazo alhamza to ita ko alhamza ita ce harafi na farko a cikin huruful hija kenan wannan yazo ala khilafi tartibi huruful hija duk in ka zo in kana son ka gane sai kai amfani da wannan shi ko uslubur ramz shine a sanya waɗansu rumus waɗanda za ka haddace su za ka haddace ƙa'idar tahiyar ayoyi wanda kuma misali wanda muka taɓa basuwa wanda kuma yana da kyau ɗalibin ilimi ya rike shi kamar misali suratul rahman ar-rahmanu allama al-qur'an kun san sura ce wadda komi kasance mutum alarama musamman lokacin sallar asuba in ya taso daga bacci bai faɗa mata ko ba haka nan bane saboda matsala gare ta to malamai da suka fahimci akwai ayatul mutashabihat sai suka yi mata rumuz guda takwas da aka yi waɗannan rumuz guda takwas in ka haddace su da kyau to ka haddace suratul rahman shine wato sai ka ce kharama yawaku yasayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hulamuta shikenan ya kare arrahman ta kare wani sai ce a a wanga karatu ho mallan to ha ana karatu qur'ani mallan ho yanzu an shiga karatu aljannu da wani tsambace tsambace ko ba haka ba eh in baka koya ba ba za ka iya ba kana tunanin kai karatu wala baka karatu ba abin tausayi kake sai ka fada cikin masana sannan ne kake gane irin matsayinka an gane ko to mu rike kharama yawaku yasayayu fafayuha wa dhafifi mufika hawa mufifi fi hulamuta kharama kha khalaqa al-insana min salsalin kal fakhar ra rabb al-mashriqayn wa rabb al-maghribayn ma maraj al-bahrayn yaltaqiyan yawaku ya yakhruju minhum al-lu'lu' wal-marjan wa wa lahu al-jawari al-musha'atu fi al-bahri kal a'lam ku kullu man 'alayha fan yasayayu ya yas'aluhu man fi السماوات والأرض سا سنفرغ لكم أيها الثقلان يا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا يو يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ففيها ف فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يو يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وذفي وذفيفي و ولمن خاف مقام ربه جنتان ذا ذواتا افنان في فيهما عينان تجريان في فيهما من كل فاكهه زوجان مفيكا متكئين على فرش بطائلها من استبرق في فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كا كانهن الياقوت والمرجان هو مفي في في ها هل جزاء الاحسان الا الاحسان و ومن دونهما جنتان مو مدهمتان في فيهما عينان نضاختان في فيهما فاكهه ونخل ورمان في فيهن خيرات حسان حلمت حو حور مقصورات في الخيام لا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان مو متكئين على رفرف خضر وابقر حسان تا تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ارمومي اكوما اكرت qur'ani bai son kun ga wanga whatsapp da facebook da kwallo da wake-wake da satellite da wani ne wallahi ba su barin kai karatu shi yasa kuka garin kasar da tafi kowace kula da ilimi na addini musamman a yanzu dai ba a kai kasar Mauritania ba saboda su ba ruwansu cikin daji ake tafiya cikin sahara a yi karatu ba ruwansu sai ka da ku ka sha ka sha an dafa ka da kyau sannan za ka yi towa amma kana nan to kai irin rayuwar ka yadda kake so kuma ka samu ilimi tarummul majda thumma tanamu laylan haba ya ghussul bahra man talaba al-aali wa man rama al-ula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talab al-mahali Allah ya taimake mu to ni dai na kawo shi fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi dini yan uwanku ne na addini kenan wannan shine bambanci tsakanin wancan da wancan sannan ta fuskar ma'ana da an ka ce fa khallu sabilahum ma'anar shi ke bantatta ce amma da an ka ce fa ikhwanukum fi dini ma'anar shi ta fitowa a fili ina fatan kun fahimci ni ta fitowa a fili domin kasancewa ikhwanukum a ammu na kakku kyale su tana yiwa kafirai ne ku kyale su tunda can ai farko kafirai ne kuma Allah ya sa kuka bar su amma ikhwanukum fid din ina fata mu ce ne yan uwanku ne na addini shi dan uwanka na addini ya shafi cewa ba za ka taba shi ba kuma ya shafi yana da haƙoƙi masu yawa akan ka kenan sai ka gane ba wai banza ce ta sa aka kawo ta ba mun fahimci wannan ko فخلوا سبيل فاخوانكم في الدين اي فهم اخوانكم في الدين ان انكم ne da addini yan uwantaka ta addini kuma za ta hana ta cutar da mutum ko ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nufassilul ayati muna rarrabe ayoyi da qaumin ya'lamun ga mutanen da suke da sani ma'ana masu dauka nan Allah ya rarrabe ayoyi ga kowa ba wai ga mumini da da wanda bai ba mumini ba da kuma malamai da waɗanda ba malamai tunda an ce liqaumin ya'lamun masana malamai a'a Allah yi tafsirin ayoyi liqaumin ya'lamun daga masu sani nan masu imani ake nufi domin su ne za su ɗauke su su yi aiki da su ba wai dan saboda dan su ɗaya akai ba ko kuma wani fasilul ayati liqaumin ya'lamun mun yi bayanin ayoyi ga masu sani malamai domin su malaman nan domin su malaman nan su ne idan suka fahimci abin za su je su kai bayani ina fata an fahimce ni su ne za su isar da saƙon Allah domin su malamai su ne za su isar da saƙon Allah ga sauran mutane sai Allah ce to mun yi bayanin ayoyi bi qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke suna da sani ma'ana malamai kina an kai ma bayani domin su ne za su isar da saƙon Allah zuwa ga sauran mutane mun fahimci wannan ko to wannan aya ina ganin mun yi kusan kai karshe ga bayani ta sai bayani na karshe shine cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata da wannan ne waɗansu malamai suka ce mutumin da bai bai sallah ya kafirta don Allah ce fa in tabu in sun tuba wa aqamu salata suka tsai da sallah wa atu zakata suka ba da zakka fa ikhwanukum yan uwanku fi dini a cikin addini to mafhumuhu in lam yatubu wa lam yuqimu salata ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين طب باني نفدي وما لما سنكتي طب وقت مسألة ودى أن تتورا كانت قريبة جسكي أما wato in muka duba kamar Saudiya mafi yawancin malaman Saudiya sun tafi cewa duk wanda bai sallah kafiri ne ita zakka saboda an samu sahabbai sun yaki waɗanda ba su ba da zakka ba amma waɗanda ba su ce ba wajibi wace ba su ɗauke su kafirai ba sai an ka fitar da su amma ita sallah jamhurin malamai sun tafi cewa wanda bai sallah za a ɗauke shi matsayin kafiri duk da yake sun ce a'a in ya ƙi yin ta ne ya san wajibi ce za a ɗauke shi mai sabo amma da yawa daga cikin malamai ko da ma min babu taklif suna ganin cewa mutumin da bai sallah a ce musulmi ne hadisi ya zo bainar rajuli wa bainar shirk wal kufr baina Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce da an ce Abu Baina ya nuna sun rarraba kenan tsakankaninka da kai da kaza in ba kai kai ba musulmi bane kuma dole na a bada irin wannan fatawa don saboda bi saboda masu son su je su yi bacci kuma shikenan a fada aljanna wannan ba zai yiwa ba ka tashi kai aiki yanzu lokacin sanyi muke to kaga an ka ce yanzu ana sanyi kuma an kai mutum amarya misali yau kuma sallar asuba ce kaga an ce je sallar sai ce to wasu mallamai sun ce dai ai ko ba abin nan kaza kaza kaza kaza kaza to kaga an yi barna aljanna ho ake so ayatma kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun almuhimmu dai sun kace to fa ikhwanukum fid din yan uku ne na addini wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun muna rarrabe ayoyi liqaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke masu sani sai Allah ce wa innaka su aymanahum mala
wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu faqatilu أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون نعم مالي يتشي ما يجلالي كنا تنبه دشيني مكي فاروا يتشي وإن كثو نقضوا إذن سكا وروري aimanahum rantsuwarsu ai mawafiqahum alqawlan da suka yi tare da ku domin alqawli galibi yana tare da mi yana tare da rantsuwa ko ba haka ba min ba'di ahdihim bayan sun yi alkawali da ku wa ta'anu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku malam yace abuhu daga aba ya ibu ko ba kana bane shine ya aibanta abu imam shafi'i yace na'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana wa nahju ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعض الإيانة abuhu kenan idan suka aibanta shi an gane ko suka aibanta addinin ku faqatilu a'immatal kufri ku yaqi a'immatal kufri shugabannin kafirci an gane ko malam yace fihi wad'a adh-dhahiri mawdi' al-mudmari an dauko zahiri an sashi wurin mudmari abin da ya kamata ka dunkule to kaga in ba larabci ka sani ba da balaga ba gani me ake nufi da fihi wad'u adh-dhahiri mawdi' al-mudmar kenan da aka ce faqatilu a'immatal kufri ya kamata a ce faqatiluhum sai an ka ce tunda an ce wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum sai ce faqatiluhum amma sai an ka ce faqatilu a'immatal kufr kaga sai an ka kawo abin da kamata da an ce faqatiluhum an huta domiri ya kamata a kawo amma sai aka kashi a bayyane duk da yake sun ce a'a nan a'immatal kufri an ka ce to amma ai ba a'immatal kufri dai sun ka aikata ba wasu ka ce a'a to me yasa aka ce a'immatal kufri zamu zo bayani kan wannan saboda duk abu ko nagari ko mummuna yana da ni yana da shugaba ko ba haka nan bane to da an ka ce a yaƙi manyan to ai kafin a kai ga manyan sai an yi sai an taɓa waɗancan kuma su waɗancan sun yarda da abin da waɗancan suka ci ko ba haka nan bane wa qalu rabbana inna ata'na sadatana ko ko sadatina wata qira'a wa kubara'ana fa adalluna sabila ina fata an fahimce ni to shi ne faqatilu a'immatal kufr ku yaqi shugabannin kafirci innahum su la aymana aikinan uhu da babu alqawli lahum gare su wa fi qira'atin akwai qira'a bil kasri da kasra qira'a ta ibn amir la imana lahum ba su da imani la'allahum yantahun ko da za su kame anil kufri su bar kafirci wannan shine abinda malam mai jalalin ya kawo a gurguje amma idan muka zo cikin munasaba tsakanin wato al-ayat shine cewa malam ibnu ashur da yazo sai ke cewa da Allah istawfal bayan li asnafil mushrikin domin Allah ya cika bayani ma'ana an yi bayani an cika an kai makura an kai karshe nan bayanin mushrikai an gane ko waɗanda an ka umurci ayi bara'a da su domin Allah subhanahu wataala ce anna Allah bari'un minal mushrikin wa rasuluhu wa bashiril ladina kafaru bi'adabin alim ko baka ba wa inna ma kana zalika li ibtalihim al-qadr domin saboda sun koyi yaudara a cikin zukatansu Allah yi wannan an gane ko walladina umira bi itmami ahdihim ila muddatihim mastaqamu al ahd su ko waɗanda an ka ce a cika musu alƙawari in sun tsaya akan alƙawarin su illa alladina ahadtum min al mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an hayya kaw al ayat ce ce to walladina yastajibuna atfa ala ulaika bayanu alladina yu'linuna nakth al ahd to nan kuma sai an ka zo waɗansu za su ɓoye ne za su warware alƙawari a ɓoye ko ba haka nan bane waɗansu kuma za su ɓoye za su bayyana za su bayyana wa su ce ni su ce sun warware alkawari to sai Allah subhanahu ta'ala zo yi bayani akan su ko waɗanda sun ka fito fili dan dama maƙiyi na bayyane bai da matsala irin maƙiyi na boye wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum to faqatilu a'immatul kufri kenan sai zaman to ga tana bayani ne akan nau'i na waɗanda sun ka warware alkawarin su ami a bayyane shikenan an huta sun hutar da mutane ba sai an yi ba ba sai an sha wahala ba shine abin da malam ya kawo to sai mu koma ma'ayar wa innaka su aymanahum idan suka warware aymanahum alqawlansu ina fata an fince ni suka warware alqawlansu min ba'di ahdihim an gane ko bayan sun yi alqawari wa ta'anu fi dinikum sannan suka yi suka a cikin addininku kaga wannan nau'i ne na warware alkawari domin bai dace su yi suka ga addinin ku ba sai dai a tattauna ni ina ganin akwai kuskure cikin addinin kai kada ganin akwai kuskure cikin addinin mu tattauna amma suka ga addini zai kai gami zai kai ga sa a samu banda sun warware alkawari mun fahimci wannan da kyau ko kuma wannan kalma ta aqan wato suka a cikin addini babi ne mai fadi kwarai da gaske kuma a tarihi idan ka dauka zaka yi bincike fiye da bincike 100 akan gunga mas'ala domin zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai da suka yi suka ko su yi suka zuwa ga Allah ko su yi suka zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko su yi suka zuwa ga musulunci ko su yi suka kuma zuwa ga wani abu na musulunci rayuwar musulmi aure a musulunci ko ba haka nan bane yadda musulmi suke kasuwanci yadda sai su yi suka cikin abubuwa da dama to duk irin waɗannan shubuhohi da waɗannan sun fi shubuha dubu ya za ka karance su ya za a yi raddi yadda suke suka game da musulunci yadda ya ce mace ta zauna zancen gadon mata zancen kaza zancen kaza qa'anu fi dinikum wanda yanzu zamanin internet da zamanin TV hadith wala haraj ta ko ina suka zuwa suka zuga addini kuma Allah ya ga mana wannan zai faru la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira adhan kathira adhan kathira Allah ya ce sai sun yi kuma gashi ne yanzu ya tabbata mun ji wannan ko to sai Allah subhanahu wata'ala ce wa in Allah subhanahu Allah subhanahu wata'ala ce wa innaka fu aymanahum idan suka warware alqawlan su an gane ko warware kalma ta nakasa min babi fa'ala yaf'ulu nakasa yankusu ko ba haka nan bane إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فعلى يفعل شيني وروريوة سننكما kun san ana cewa an ɗaure aure ko kuma ana cewa an ɗaure abu da ya giya kenan ɗaurewa abu ne wanda tana yiwa a ganshi ko ba haka nan bane kuma tana yiwa ba a ganin abin da an ka kulla domin da an ka ce malamai sun daura auren gidan taba ganin inda an ka kulla shi bane gashi zahiri to haka warwarewa akwai wanda ake gani akwai wanda ba a gani mu fahimta da kyau domin alkawali abu ne wanda ba ma ganin shi amma kuma ana iya cewa an warware igiya to kamar an siffanta warwarewa abin da muke gani da abin da ba ma gani shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kasan bai makon ya ce naqdan to saboda naqada da na kasa duka suna ɗaukar guda sai ɗauki masdarin guda ɗaura mawancan wa inna ka su aimanahum min ba'di ahadihim idan suka warware alƙawarin su idan suka warware alƙawarin su kenan min ba'di ahadihim bayan alƙawarin da suka yi wa qa'anu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku fa qatilu a'immatal kufri ku yaƙi jagororin kafirci me yasa bai ce ku yaƙe su ba saboda kafircin ma yana da jagora duk al'amari za ku iske yana da jagora mi yasa Allah subhanahu wata'ala ce a yaƙe su yace innahum la aymana lahum ba su da rantsuwa la'allahum yantahu da su daida wanda suka ce innahum a qira'ata ibnu amir la imana lahum ba su da imani to kaga ga qira'a wanda bai san ta sai ce kai ba qira'a bace mm qira'a ce ta ibnu amir qira'a ce ta cikin qira'atul ashra al mutawatira tabbata ta ce amma ya za a taujihinta an ka ce la imana lahu to ya kamata ka gane shi imanin shi imanin masdar ne asalin shi amana yuminu imana kuma asalin shi a larabci gaskatawa sai waɗansu malamai suka ce to a ƙira'a ta ibnu amir la imana lahum ai la yu'tauna amanan ba za a ba su aminci ba shine abin da ake mishi ba'da nakfihimul ahad bayan sun warware alqawli wa ta'nihim an gane ko kuma sun yi suka a cikin addinin ku ko kuma a'a la imana lahum an gane ko ikhbarun bi annahum la yufuna li ahadin bi ahadin an gane ko sun ana bada labarin cewa ba sa cika ma kowa alƙawari don Allah ya faɗe su cewa suna warware alƙawari bi ahadin yaqidunahu lahu ko kuma waɗansu malamai suka ce shi la imana lahum kenan la tasdiqa lahum ba mutane ne waɗanda cancanta a gaskata su ba ko ba haka nan bane domin amana wani lokaci na nuhin saddaqa ko ba haka ba waja'u abahum isha'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqina ay wa ma anta bimusaddiqin lana walau kunna sadiqina kenan ba mutane ne da suke abin gaskatawa waɗansu daga cikin malamai suka fi cewa a'a la imana lahum an gane ko la islama aw la imana ma'ana su suna da imani amma kana iman imani ne wanda ba imani ba domin suna da imani amma imani wanda la yu'taddu bihi imani ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba kamar imani ne wanda yake hada da shirka kun san yanzu nan akwai wata dubara da ake muna a zamanin gasi a ce mallan boka ko ba wani cakaran ba to shi mallan mai tauhidi kenan ha boka kuma mai shirka to da shirka da imani suna haɗuwa wuri guda to suna da imani amma kala imani kamar ba su da imani kamar Allah yana nuna cewa imanin su ba wani imani bane kakku yadda da shi ina fatan kuna fahimta ta eh shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratu Yusuf yake cewa وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كاغا إيماني ني وندي يكي با إيماني بني وندي كماتا أدوكي شي ده مهمنشي على أي حال إنهم لا إيمان لهم باسو درنسوا لا إيمان لهم إيماني للغة معنا با أبن غسكتاوا بني كوكو سنا ده إيماني أما إيماني وند شريعة بتيرد شي با لعلهم ينتهون Allah ya yi umarni na a yaƙe su an gane ko la'allahum yantahu da dan saboda su mi su kame daga shirka to ƴan uwa musulmi kafin mu karanta aya ta ƙarshe duk da yake lokaci ya matso wannan aya fa qatilu a immatal kufri ku yaƙi shugabannin kafirai an gane ko wato a imma kalima ce wadda a larabci jam'i ne na ima aslin shi a imma ne idan an ka ce a imma jam'in shi sai a ce mi ima kamar in an ka ce himar jam'in shi sai a ce ahmira ina fata an fahimci ni amma a cikin qira'at za ku iske akwai masu karantawa da ya'un ayimmatal kufri da ya'un khalisa akwai masu yin idkhal akwai masu yin tashil lokaci ba zai ba mu damar mu yi bayanin wannan ba to amma abin da ke son in kara a nan kafin mu karanta aya ta ƙarshe shine cewa faqatilu a'immatal kufri Allah ya ce a yaƙi a yaƙi jagororin kafirci a'immatal kufri to amma 'yan shi'a na batiniya sai ka suke sun juyar da irin waɗannan ayoyi ina fata an fahimci ne sai suka ce faqatilu a immatal kufri wato annahum at-talha wa zubayr talha da zubayr waɗanda suka yi ɗaya daga cikin wato sahabbai da suka yaƙi da ali ibn abi talib sai suka ce su ne a immatal kufri kaga sun kafirtar da sahabbai wanda irin tafsiri na shi'a da na batiniya suna da hatsari kwarai da gaske za su ɗauko aya sai su juya ta misali wa kullu shay'in ahsanahu fi imamin mubin sai su ce ali ibn abi talib tabbat ya da abi lahabin wa tabba sai su ce abubakar da umar ina fata ana furta ta ko kuwa an ka ce inna allah ya amurukum an tadbahu baqara sai su ce wato aisha ake nufi matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga irin waɗannan abubuwan suna nan a cikin tafsirin su daban-daban to sai kai hattara in ka ji wani tafsiri in ka diba wannan ayar ka diba cikin wani littafi da ake cewa manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak a safha ta 222 kaga irin abubuwan da sun ka faɗa kuma tafsiransu suna ɗauke da irin waɗannan abubuwa dole ina kira ga ɗalibai sai mun yi hattara da tafsiri abinda malamai suke kira ghara'ibut tafsir da kuma bid'ut tafsir waɗanda za ka iske su galibi cikin littattafan shi'a ko shi'a waɗancan 'yan ifna a shari'a ko shi albatiniya waɗanda ya an ce wa aƙi musu salata sun ce ba sallah ake nufi ba kawai ka yarda da akwai Allah misali shi yasa da yawansu ba sa yin sallah ko kuma tafsiri na al-ishari tafsirin ishari shi an yarda da shi har ahli sunna amma yana da ka'idodi da sharuɗa ka koma cikin littattafan ulumul qur'an da usulul tafsiri kaga ka'idodin da aka aza sannan kuma ka kya tafsiri na wato ɗan alhadatha wani mazhaba ce ake kira alhadatha kai baka santa ba daga hadisi ne shine abun abun da ke sabo sannan akwai ɗan haƙiƙa cikin sufiya wanda an ce ai sallah sai ce a ba sallah ake nufi sai su juya batiniya na shi'a suna juyar da ayoyi to irin waɗannan tafsiran ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara a kansu kuma akwai manahij da ka'idodi da suke azaba ina fata an fahimce ni su yan alhadasa ba suna daga cikin wanda ke cewa shi tafsirin qur'ani ba wai sai ba wai bai da wata ka'ida tafsirin qur'ani ma ba ka'ida bane suka ce kawai eh, tafsiri kawai bai bukatar ka'ida kowa ya fassara alqur'ani yadda yake so malamai su zo su ce kaza kaza kaza kaza kaza a a bukatar bai da ka'ida kuma suka ce tafsiri ba ilimi bane hadisi ba ilimi bane an gane ko suka ce um, fiqh ba ilimi bane suka ce waɗannan duk sakafa ne wai su cin kultur menene hujjar su wai in an ka ce 1 plus 1 sai a ce mi duye ko ɗai an ƙara ɗaya nau za a cewa biyu a lissafi ko suka ce to misali duk duniya in an tafi biyu ne in ka je amurka biyu ne in ka je rasha biyu ne in ka je faransa biyu ne amma idan aka ce tafsiri ko hadisi ko fiqh sai a ce qala imam malik qala imam shafi'i qala abu hanifa qala ahmad bin hanbal qala wani qala qala wani suka ce to kaga abin ibaratun an thaqafa sannan suka ce babu tafsiri na qur'ani kwata kwata a duniya suka ce in an ka ce tafsirin tabari a'a ara'u tabari fil qur'anil karim in an ka ce tafsiri na imamu zamakhshari ara'u zamakhshari fil qur'anil karim a'a shi tafsiri akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara in ya inganta ba a cewa ara'u ne na imamu tabari sannan an kai ijtihadi akwai ar-ra'yu al-mujarrad an al-qawa'id wal adilla akwai ar-ra'yu al-mazmum ra'ayi wanda kawai ka bada shi babu dalili to kaga duk sai su watsar da wannan yanzu suna nan suna ƙara irin wannan kuma da 'yan al'aqlaniyun wata mazhaba ce ta al'aqlaniyun masu fassara Qur'ani duka waɗanda babu lokacin da zai muku bayani su amma na dan taba muku su in Allah ya sa sati mai zuwa akwai dama tana yawan dan tashi akan wannan aya sai mu dan faɗi wani abu daga cikin su malam karanta aya ta ƙarshe mu samu albarkarta ala tuqatiluna ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
abin da muka faɗa ga manto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskur kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh